بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ‘yan musulmi da waɗanda muke tare da su a nan da waɗanda sautinmu ke isa gare su ina haɗa mu gaba ɗaya a cikin gaisuwa ta addinin musulunci tahiyatan min indillahi mubarakatan tayyiba da cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yabo da godiya da jinjinawa da sallamawa da miƙa wuya su tabbata ga Allah maɗaukaki kuma ubangijinmu makaɗaici a cikin bauta wanda baya da abokin tarayya a cikin ayyukansa da kuma ilahantakarsa da sunayensa da siffofinsa muna godiya gare shi shi ya cancanci godiya da yabo namu da na dukkan bayi a yau da gobe da koyaushe lahul hamdu fil ula wal akhirah wa lahul hukmu wa ilayhi turja'un wa lahul hamdu fis samawati wal ardi wa ashiyan wa hina tuzhirun ya ba mu dama mun haɗu da ku a wannan wuri mai albarka ɗaya daga cikin ɗakunansa na ibada masallacin da ke nan jami'ar abubakar ta fawa ɓalewa a nan birnin bauchi a yau bayan wunin ɗaya ga watan ramadan shekaru shida. tun bayan hijirar annabinsa annabinmu Muhammad sallallahu alaihi sallam daga makka zuwa madina ɗaya kenan ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar na ƙidayar miladiya Allah maɗaukakin sarki ya sake tsawaita kwanakinmu ya kuma ba mu dama da lafiya ɗaya ne daga cikin ni'imominsa wa ma bikum min ni'matin fa min Allah ni'imominsa a gare mu sun yawaita yadda ba za mu iya ƙididdige su ba balle mu lissafe su wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha yana daga cikin ni'ima da Allah ke yi wa waɗanda ya so a cikin bayinsa shine ya ba su dama su halarci watan ramadan watan ramadan wata ne mai albarka wanda kowane musulmi ke fatan allah ya riskar da ransa da lafiyarsa don ya samu cika abin da allah ya ce faman shahida min kuma shahara falyasun kuma saboda ya samu albarka daga cikin albarkatu da Allah ya sa a cikin wannan wata ko ba komi shine watan alkur'ani wanda a cikinsa aka saukar da alkur'ani kuma a cikinsa ake yawan maimaita da tusa karatun alkur'anin tun a da har a yanzu har yanzu ma gashi muna yi شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان sannan kuma kowa zai yi fata a cikin wannan wata wanda a ciki ne Allah maɗaukakin sarki yake fitar da bajet ɗin shekara na abin da zai aiwatar a wannan duniya daga bana zuwa baɗi kafin wannan kwanaki na wannan wata su ƙare allah maɗaukakin sarki zai fito da cikakken bayani na abin da yake ɓoye a cikin littafinsa wanda shi kaɗai yake da shi lauɗul mahbub sai ya ciro bayanai na abubuwan da zai gudanar a wannan duniya daga bana zuwa baɗi a dare ɗaya daga cikin dalekun wannan wata wanda shine lailatul qadar a cikinsa ne Allah maɗaukakin sarki kamar yadda ya haka a bara da bara waccan da dukkan shekaru haka zai ci gaba da yi kuma haka zai yi a bana ma zai fitar da sunaye na waɗanda za a haifa su shigo duniya zai fito da sunaye na waɗanda za su mutu su bar duniya zai fito da sunaye na waɗanda za su yi arziki a duniya zai fito da sunaye na waɗanda za su yi talauci a duniya zai fito da sunaye na waɗanda za su samu mulki da waɗanda za su samu komi yana hannun Allah ne kuma Allah yana zartar da shi a cikin wannan dare fi ha yufraqu kullu amrin hakim amran min indina kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya ce tanazzalul mala'ikatu war ruhu fiha bi izni rabbihim min kulli amr kowane al'amari da zai faru a duniya a cikin wannan dare Allah yake fitar da shi filla filla kuma yake sa mala'iku su sauko da shi sai a fara zartarwa kowane mutum sai a liƙa masa abin da Allah ya fitar na abin da zai faru da shi a cikin shekara muna fata dukan abin da Allah zai rubuta kuma ya ambata kuma ya fitar namu ya zama alkhairi ne kuma muna fata Allah Ubangiji ya karbi ayyukan da za mu gabatar a cikin wannan wata ya kuma gafarta kurakuran da muka yi daga na bara zuwa na bana ya kuma sa kurakuran da za mu yi a nan gaba duk su zama waɗanda zai gafarta mana kuma har zuwa lokacin da za mu bar wannan duniya mu zama muna matsayin yardaddu ababen yardewa kamar yadda muka saba bayan godiya ga Allah da miƙa salati da salama ga fiyayyen halitta annabi mu Muhammad sallallahu alaihi sallam muna isar da gaisuwa da addu'ar alkhairi ga dukkan wanda ya cancanci gaisuwa da addu'an alkhairi kama daga kan hukumomi da shugabanni waɗanda da sahalewarsu da taimakawansu muke gudanar da al'amura na addini da na rayuwa a cikin sauƙi sa'annan kuma da sauran jagorori waɗanda suke gudanar da harkoki na addini da kuma al'amura na al'ummar musulmi sawa'un a wannan jami'a ko a sauran wurare cikin garuruwa na musulmi sannan kuma haɗa da dukan waɗanda suke da haƙƙi a kanmu iyayenmu da sauran dattijai waɗanda suke da daraja a wurinmu da malamanmu waɗanda suka kuma suke ci gaba da karantar da mu da kuma dukkan bayan Allah nagartattu haɗa da ku da kuke zaune a nan da ɗalibai da malamai da baƙi maza da mata Allah ya tara mu a cikin alkhairi da albarkarsa kafin mu je ga muƙaddimar abin da za mu karanta a wannan shekara ga kaɗan daga cikin abin da yake hannuna na waɗansu bayan Allah da suka ɗauki nauyin watsa karatuttukan da za mu gabatar a wannan wata a kafofi na talabijin da rediyo da kuma sauran kafofi na sadarwa za mu faɗa saboda waɗanda za su iya kiyaye lokutan domin su saurara sannan don kuma saboda addu'a ku ta alkhairi ta isa ga waɗanda suka ɗauki nauyin yaɗa wannan aiki na alkhairi za mu fara da gidan talabijin na suna tv wanda alhaji aminu shu'aibu garkuwan kawoje ya ɗauki nauyi za a rika sawa kullum da yamma daga karfe uku zuwa hudu in allah ya so sannan kuma shi ne ya ɗauki nauyin gidan rediyo na gift fm da ke jalingo jihar taraba daga karfe ɗaya zuwa sha biyu na rana sannan kuma shi ya ɗauki nauyin gidan rediyo na abubakar ta tare ali polytechnic fm rediyo bauchi daga kan karfe biyar zuwa shida na yamma sannan kuma shi ya ɗauki nauyin gidan rediyo na rahama da ke abuja karfe hudu zuwa biyar na yamma allah ya taka da alkhairi da alhaji aminu shu'aibu garkuwan kawoje ya gafarta wa iyayensa da kuma sa a mizaninsu na biyu sai bawan Allah da ya ɗauki nauyin a sa a gidan talabijin na Afirka TV 3 wato Alhaji Muhammad Tukur Yusuf wanda shine CEO na Rufai da Yogurt wanda kullum da yamma karfe uku da rabi zuwa karfe hudu a Afirka TV sannan kuma shi ya ɗauki nauyin gidan rediyo na freedom rediyo da ke kano karfe uku zuwa karfe uku da rabi na yamma sannan shi ya ɗauki nauyin gidan rediyo na dala fm karfe tara da safe zuwa karfe tara da rabi dala fm da ke kano alhaji muhammad tukur yusuf Allah ya saka masa da alkhairi ya gafarta wa mahaifinsa da kuma ƙara wa mahaifiyarsa lafiya da nagarta. Na gaba sai Alhaji Muhammad Sambo Hassan CEO na Boko Group of Companies wanda shine mai mallakan Boko Fertilizer shi ya ɗauki nauyin a gidan rediyo na gidan talabijin na tauraruwa tv karfe goma zuwa sha ɗaya na dare da kuma gidan rediyo jigawa karfe goma karfe tara zuwa goma na safe allah ya saka wa alhaji muhammad sambo da alkhairi sai kuma gidajen talabijin na manara tv da kuma gidan talabijin na albani tv karfe bakwai zuwa takwas na yamma da kuma gidan rediyo na landmark fm da ke kwantagora wanda duka waɗannan guda uku kamfanin z&y t da ke kano sai suka ɗauki nauyi da zaharaddin da yusuf kenan Allah ya musu albarka bayan su sai kuma gidan rediyo na aminci fm da ke kano wanda honorable abdullahi muhammad gaya ta majalisar tarayya daga jihar kano ya ɗauki nauyi allah ya mata sakayya ta alkhairi sai kuma gidan rediyo na sai kuma gidan talabijin na DITV Kaduna wanda Dr. Awal Ahmad da ke zaune a Amerika ya saba ɗaukawa kowace shekara karfe hudu zuwa biyar na asuba sai kuma gidan rediyo na Pyramid FM da ke Kano wanda gerawa rice mill suka saba ɗaukawa na manta lokacin Allah ya saka musu da alkhairi sai kuma gidan rediyo na eagle fm radio da ke nan bauchi wanda wunti alkhair foundation ƙarƙashin alhaji bala wunti suka ɗauki nauyi Allah ya saka musu da alkhairi to ina tsammani yawwa sai kuma na gaba ɗaya wato inda uwa ba da mama majalisar shura wadda ita ce ke jagorantar mu a wannan jami'a akan al'amura na addini wanda suka saba ɗaukar nauyi a gidan rediyo na blog fm bauchi da karfe 8 zuwa 9 na safe Allah Ubangiji ya yi musu sakayya ta alkhairi da kuma albarkaci jami'ar mu jami'ar abubakar tafawa balewa a nan bauchi ya albarkace ku ɗalibanmu ya albarkaci malamai sannan akwai kuma brt2 fm lalle na manta na tsallaka wanda wane alhaji tijjani mazaunin dubai ke ɗaukar nauyi Allah ya masa kaiya da alkhairi karfe nawa karfe hudu zuwa biyar na asuba to Allah ya saka da alkhairi idan ba ku manta ba mun ce da yardar Allah a wannan ramadan din za mu shiga ne cikin suratul isra suratul isra ita ce sura ta goma sha bakwai daga cikin jerin surorin alkur'ani idan ka ɗauko daga suratul fatiha wannan sura idan muka yi bayani akan mukaddimarta za ku fahimci me yasa muka zaɓi mu yi ta muka tsallake suratul nahl da yanzu a cikin karatunmu na tafsiri wanda muke gabatarwa na mako-mako muke cikin suratul hijir muka ce a can za mu ci gaba mu gama da suratul hijir mu kuma ɗora da suratul nahal a can amma a nan kai tsaye za mu zo makwabciyar suratul nahal ɗin wato suratul isra da ita za mu fara da yardar Allah wannan sura suratul isra za mu yi bayani akan muƙaddimarta amma kafin nan bari mu ɗan ji mai Allah ya ce a cikinta na'am
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم
سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا من المسجد الحرام من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير نعم
وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين نعم
لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا barakallahu fik wannan sura ita ce suratul isra wannan sura ana kiranta da wannan suna ana kuma kiranta da suna suratu bani isra'il zamanin sahabbai sun fi kiranta da suna suratu bani isra'il saboda sura ce wadda ta yi bayani akan banu isra'ila وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب sannan kuma ana kiranta da suratul isra ana kiranta da suratul isra saboda a cikinta Allah maɗaukacin sarki ya fara buɗe ta da bayani akan jigon saƙon da take kunshe da shi shine bayani akan tafiyar nan mai ban mamaki da Allah ya yi da annabinsa Muhammad sallallahu alaihi wa sallama a cikin dare ɗaya wanda wannan tafiya ta cikin dare shi ake kira al-isra da larabci idan an yi tafiya da daddare ana kiransa al-isra asra yusri isra'an fa asri bi ahlika bi qit'in min al-layl shi yasa anan ma yace subhanallazi asra bi 'abdihi laylan don haka idan aka yi tafiya a cikin dare sai ana ce masa isra wannan tafiya da Allah maɗaukakin sarki bai faɗe ta a ko'ina ba a cikin alkur'ani sai a nan shi sa aka sa ma surar sunan wannan tafiya al-isra wannan sura a cikin jerin gwanon saukar da surori na alkur'ani ita ce ta hamsin an saukar da ita ne bayan an saukar da suratul qasas kafin a saukar da suratu yunus sannan wannan sura an saukar da ita ne a makka bisa zancen mafi yawan malamai duk da a cikin malamai akwai waɗanda suke gani akwai waɗansu ayoyin a cikinta waɗanda su a madina aka saukar da su amma zancen da ya fi rinjaye shi ne a makka aka saukar da ita gaba ɗaya amma an saukar da ita ne ana gab da kusa da yin hijira wajejen shekara ta goma sha biyu bayan cikan annabtar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan sura tana kunshe da ayoyi ɗari da goma sha ɗaya a ƙidayar malaman kufa. amma kidayar malaman makka da na basra da na sham aya ɗari da goma ne akwai ayoyi biyu da ake haɗa su a wuri ɗaya don haka sai ta zama aya ɗari da goma idan kuma ka raba su sai su zama ɗari da sha ɗaya a kira'ar malaman kufa wannan sura tana kunshe da kalmomi guda dubu ɗaya da ɗari biyar da hamsin da shida tana kuma kunshe da harufa guda dubu shida da ɗari biyar da sittin da biyar sannan wannan sura tana da falala ta musamman da har manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama yake ambatonta da wani ambato na musamman hadisi ya tabbata a cikin sahihul bukhari daga abdullahi ibn mas'ud Allah ya ƙara yarda gare shi cewa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce wannan sura da ita da makotanta guda biyu wato suratul kahf da suratul maryam yadda suke jere din nan ya ce innahunna min al-itab al-uwal suna ɗaya daga cikin surori wato tsofaffin surori na farko-farko ya faɗi haka ne a madina sannan kuma ya ce wa hunna min tiladi suna ɗaya daga cikin surori na waɗanda muka taso tare tun da tun tale-tale tun a makka muke tare gashi yanzu ma mun zo madina har yanzu ana tare da su sannan kuma hadisi a cikin musnad na imamu ahmad daga nana aisha allah ya ƙara yarda gare ta ta ce manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama a cikin kowane dare kafin ya yi bacci yana karanta suratul isra da suratul zuma wannan sura tana kunshe da darussa manya-manya amma za mu yi ƙoƙarin har haɗe darussan nan mu kakkasa su a cikin waɗannan kwanaki idan har Allah ya sa za mu iya gama ta a cikin darussa guda goma. kowane darasi sai gwargwadon abin da Allah ya sa zai iya ɗaukawa na karatu darasi wanda sura ta buɗe da shi shine wannan sura za ta nuna mana girman Allah wato wannan sura kana iya cewa ta yi tarbiyyar ɗan adam ne akan rayuwar addini gaba ɗaya daga farkonsa har ƙarshensa idan kun bi ni saunin a hankali za ku gane haka kuma kai ka ce ta karantar da addini gaba ɗayansa ne amma a somali ta yi bayani akan girman Allah wanda shine abu na farko a addinin musulunci shi ta fara buɗe surar da girmama Allah da kambama shi da yi masa kirari da yin tasbihi gare shi subhanallazi asra bi abdihi sannan kuma ta ƙare surar kuma da girmama Allah da cewa wa kabbirhu takbira haka ta fara da tasbihi ta gama da kabbara subhanallahi alhamdulillahi allahu akbar shi yasa Allah ya ce wa qul alhamdulillahi alladhi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu sharikun min al min adh-dhulli wa kabbirhu takbira kaga wa qul alhamdulillahi kaga alhamdulillah wa kabbirhu Allahu akbar ta fara kuma da subhanallah a cikin ta akwai kuma inda Allah madaukakin sarki yawa kansa kirari a wurare daban-daban kamar fadin Allah ta'ala قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم kaga duk wannan magana ne akan girmama Allah darasi na biyu da wannan sura za ta karantar da mu shine bayani akan matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma darajarsa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama darajarsa a cikin dukkan bayin Allah ta kai kololuwan da babu wani bawan Allah da ya kai ballantana ya zarce shi shi yasa bayan Allah ya yi wa kansa kirari sai ya kawo sunan manzan sai ya kawo siffar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama subhanallazi asra sai ce bi abdihi ai kuwa ma bawan Allah ne amma wannan bawan na musamman ne shine abduhu wa rasuluhu muhammadun sallallahu alaihi wa sallam shi yasa Allah madaukakin sarki ya nuna darajarsa ta hanyar ɗaukaka shi a yi wannan tafiya da shi tafiya mai ban mamaki wata tafiya ce wanda a tarihin bil'adama ba a taɓa yin wani abin mamaki da zai iya gagarar hankali na ɗan adam ba kamar wannan tafiya yana daga cikin manya-manyan mu'ujizozin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama a ce a cikin dare ɗaya Allah ya sa a yi tafiya da shi tafiyar da a lokacin ake yin wata biyu kafin a isa daga masallacin Allah mai alfarma na ɗakin Ka'aba zuwa masallacin Allah na Baitul Maqdis aka yi tafiyar aka isa sannan daga wurin kuma aka tashi zuwa sama ba a tsaya ba sai da aka wuce sammai guda bakwai aka je har zuwa Sidratul Muntaha kuma duk wannan aka gama a cikin dare ɗaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dawo duniyar mu wannan ƙasar ya koma wancan masallacin har ya ja annabawa sallar asuba wannan duka an yi ne a cikin dare ɗaya in ba don Allah ne ya faɗa ba a cikin alƙur'ani wa man asdaqu min Allah haditha inda ba don ana magana akan manzan Allah bane sallallahu alaihi wa sallama wanda bi abdihi laylan min al-masjid al-haram inda ba don wannan ba ba zai taba yiwa a hankali a yi irin wannan tafiya da dan adam ba daga nan inda ya fi kusa da mu a cikin abubuwa na wannan kauni in za ka kwatanta ka kwatanta a kimiyyance don ka gane don ka gane girman al'amarin daga nan zuwa wata kadai wanda shine mafi kusa da mu a cikin halittun Allah da dan adam har ya iya zuwa kilomita dubu ɗari uku da tamanin da hudu ne wanda idan za a je shi da jirgin sama ba irin na aircraft ba spacecraft wanda ke iya gudun kilomita ɗari uku da tamanin a cikin awa ɗaya zai yi gudun kwana uku ne kafin ya isa inda wata take daga wata kuma ba komi ba ne in za ka ƙara yin sama daga nan kuma zuwa rana tafiyar kilomita miliyan ɗari da hamsin ne rana kuma ba komi ba ce ɗaya take daga cikin 'yan ƙananan ƙananan taurari da ba su kai komi ba a cikin milky way galaxy idan ka tashi daga nan ƙasa za ka tafi inda tsakiyar milky way galaxy tsakiyarta kawai wanda rana ɗaya ce daga cikin taurari guda biliyan biyu a cikin milky way galaxy daga nan zuwa tsakiyarta kadai tafiyar 26,000 light years ne tafiyar haske ba tafiyar jirgin sama ba in zan kwatanta maka haske in ce maka idan ka kunna tocila in ana duhu daga nan zuwa ya je bango za ka iya kirga saurin da ya kafin ya isa ya daki bangon to irin wannan gudun ne za a yi shekara ashirin da biyar ana yi kafin a isa tsakiyar milky way galaxy idan kuma milky way din za a ratsa shi daga farkonsa zuwa domin mu muna dan wani lungu ne daga nan zuwa tsakiya kawai na faɗa amma in za a ratsa shi daga farkonsa zuwa ƙarshen sa 100,000 light years ne shekara dubu ɗari za a yi idan aka kunna haske kafin ya isa ƙarshe to wannan milky way galaxy ɗaya ne daga cikin galaxy waɗanda Allah ya halitta wanda a yanzu an gano sama da biliyan biyu idan ka har haɗa su kuma ka tattara su ka tattara su ana gani akwai irinsu irinsu irinsu da Allah ya yi duniyoyi wanda a cikin kowace akwai nata adadin duniyan wanda suke in billions su kuma ka tara su har ma ana gani yanzu duniyar ma ba ma universe bane yanzu ana gani multiverse ne duniyoyi ne da ya fi karfin iya dan adam abin da zai iya ganewa wannan duka a cikin wato abin da ake iya tsinkaya ne a iya tunanin tayiwa akwai shi to amma duk wannan universe da kake ji ana faɗan nan tsakanin nan ne zuwa sama ta ɗaya don ba abin da ɗan adam zai iya leƙowa da ya wuce iya sama ta ɗaya to amma manzon Allah sallallahu alaihi aka tashi da shi aka yi wannan tafiya aka tafi sama ta ɗaya aka kwamfasa aka buɗe ya haɗu da annabi adamu aka gaisa aka wuce aka je sama ta biyu ya haɗu da annabi annabi annabi yahya da annabi da annabi isa ɗan maryama alaihi salam aka wuce ya je sama ta uku ya haɗu da annabi yusuf alaihi salam ya wuce daga wurin haka ya rika tafiya har sai da ya je sama ta bakwai inda ya haɗu da annabi ibrahimu alaihi salam ya wuce wurin aka tafi sidratul muntaha indaha jannatul ma'wa aka gama wannan abubuwa fa auha ila abdihi ma auha tattaunawar da za su yi da ubangiji wanda Allah ya masa wahayi a ciki ya gama kuma suka tattaro da mala'ika jibrilu suka sake saukowa suka dawo daga inda suka tashi ya sake ɗaukan dokinsa na alburak ya sake dawowa maka kuma aka wayi gari tare da shi wannan tafiya in ba don Allah ne ya faɗa ba hankalinka ba zai taɓa iya aunawa ba haka wannan tafiyar ta fi ƙarfin abin da kimiyya zai iya kimiyya za ta iya kwatantawa na gudu so da iya abin da yanzu kimiyya ta sani shine a ce ana kidayar abu da speed of light don aka wuce wannan saboda in ka ce ta haske ana maka maganar za a yi shekara dubu ɗari kafin a ratsa milki wai galaxy galaxies din nan kuma ana gani sun kai trillion sannan kafin ka je jikin sama ta daya waɗansu daga cikin za su iya tsammanin an ce sammai din nan wai waɗannan duniyoyi ne waɗannan duniyoyi da kuka sani guda tara waɗannan dukkan su ƙananan ƙananan duniyoyi ne da suke kewaye da rana wanda kuma su ba komi bane in ka hada da duniyoyin da suke tare da manya-manyan taurari waɗanda su kuma mallahu biha alim Allah ne kadai ya san me ya ajiye a can daga irin wannan doguwar tafiya kaga ta kai Allah ya bada labari a kanta don haka bayani akan wannan tafiya da yardar Allah yana cikin darasin da zamu ji na musamman menene darussa na addini da zamu ɗauka a cikin wannan tafiya da Allah ya ɗauki Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da ruhinsa da gangan jikinsa aka yi tafiyar kuma aka dawo. Bayan wannan za mu ji darasi na musamman akan al'amura na addini kama tun daga tauhidi zuwa aƙida zuwa sauran abubuwa na addini na ibada da akhlaq. A cikin tauhidi kamar yadda kowace sura daga cikin surori na alkur'ani suke karantar da kaɗaita Allah a ɓangaren rububiyya da uluhiyya da al'asma'u wa sifat ita ma wannan sura ta karantar da mu wato kaɗaita Allah a ɓangaren rububiyyarsa wato ayyukan da shi kaɗai yake yi kamar halitta kamar kula da halittar kamar ɗaukar nauyin halittar a cikin wannan sura akwai ayoyi kamar waje annan laila wan nahara ayatain famahauna ayatan layl bayani akan ayoyin Allah da suke cikin dare da ayoyin Allah da suke cikin yini waja'alna ayatan nahari mubsiratan litabtagu fadlan min rabbikum wa lita'lamu 'adada sinina wal hisab sannan kuma bayani akan ayyukan ubangiji na tafiyar da abun hawa akan ruwa rabbukum alladhi yuzji lakumul fulka fil bahri litabtagu min fadli innahu kana bikum rahima da kuma yadda Allah madaukakin sarki yayi halitta awalam yarau anna alladhi khalaqa as-samawati wal arda qadir ala an yakhluqa mithlahum وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا da kuma bayani akan yadda Allah ke ɗaukar nauyin ciyar da duniya gaba ɗaya tun daga ran da ya fara halitta har zuwa yau ba taɓa samun lokacin da duniya ta jin yunwa kowa ya mutu Allah ya sake wasu ba saboda abin da ke bayarwa ya ƙare a'a tun daga yadda Allah ya fara halitta tun lokacin population ɗin duniya mutum ɗaya ne aka ƙaru biyu aka kai har zuwa yanzu basta min huma rijalan kasiran wa nisa'a duniya yanzu ta kai sama da biliyan takwas qul law antum tamlikuna kaza ila rahmati rabbi idan la amsaktum khashyata infaq wa kana rabbuhu kana al-insanu qatura waɗannan duka kaɗan ne daga cikin ayoyi da suke koyar da mu yadda Allah ke gudanar da kauni yadda Allah ke yin halittu kuma ya kula da halittar tauhidul uluhiyya yana cikin tauhidin da wannan sura ta karantar kamar yadda sauran surori na alkur'ani suka karantar shine ta Allah akan bautar Allah ta yadda tun da Allah shi kadai yayi halittu kuma yake kula da halittun to shi kadai ya cancanta a bauta masa bauta da gaskiya ayoyi kamar la taj'al ma'a Allah ilahan akhara fataq'uda mazmuman makhdula da wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah da wala taj'al ma'a allahi ilahan akhara fatulqa fi jahannama maluman mahsura maluman maluman madura duk waɗannan ayoyi ayoyi ne da suke yin magana akan kadaita Allah a cikin uluhiyarsa haka kuma kadaita Allah a cikin al-asma sunayensa wa sifat da siffofin Allah siffofin Allah waɗanda da su ne ya gagari kowa kuma ya fi kowa kamar yadda ya fi komi kamar siffar Allah ta sanin komi da kowa rabbukum a'lamu bikum da kuma rabbukum a'lamu bima fi nufusikum da kuma wa rabbukum a'lamu biman fis samawati wal ard da kuma faɗin Allah ta'ala quli Allah aw ud'u rahman kaga sunayen Allah sun fito ayyam ma tad'u falahul asmaul husna wannan kaɗan ne daga cikin abinda wannan sura za ta karantar da mu na tauhidi yana daga cikin kuma abinda wannan sura za ta karantar da mu shine bayani akan darajar alqur'ani da kuma fallal alqur'ani da kuma abinda alkur'ani yake kunshe da shi na hikimomi da darajoji waɗanda Allah bai taɓa saukar da wani littafi da ke kunshe da maganganunsa da suka fi daraja irin na alkur'ani ba a cikin wannan sura akwai ayoyi da yawa da suka karantar da mu darajar alkur'ani kamar yadda alkur'ani yake zama jagora wajen shiriya إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا دكما بياني أكن yadda mutanen duniya za su iya amfana da wannan alkur'ani su samu komi da suke bukata a ciki na amfanin duniya da lahira su wa'aztu akan addini su amfana akan al'amuran duniya amma kuma ba kowa bane ya gane wannan walaqad sarrafna lin-nasi fi hadha al-qur'ani min kulli matal fa aba aktharu an-nasi illa nufura da kuma inda Allah madaukakin sarki ya nuna cewa wannan alqur'ani tabbas daga Allah yake da za a yi wato conference na duniya a tare dukkan zakakuran masu ilimi da mutanen farko da na ƙarshe da aljanunsu da mutanensu da mutanen da za su yi amfani da kwakwalwarsu da za su yi da waɗanda za su yi amfani da na'ura mai kwakwalwa saboda a samar da kwatankwacin alkur'ani Allah ya ce duk duniya ba za su iya ba ko da ana ba wa juna satar amsa qul la in ijtama'at al-insu wal jin على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا sannan da kuma inda wannan sura za ta karantar da mu yadda ake amfani da ayoyin alkur'ani wajen neman waraka da yin jinya karanta wani bangare na alkur'ani domin ka yi maganin ciwon da magani na tayiwu na modern medicine ba zai iya maka maganinsa ba amma alkur'ani sai ya maka cikin wani nazzilu min alkur'ani ma huwa shifa wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimin illa khasara kuma yadda Allah madaukakin sarki ya mana bayani akan alkur'ani yana da laƙani da yawa na sirrin da zai iya kare ka daga kowace irin fitina da kowane fitinannen mutum a duniya idan ka karanta alkur'ani ka rike alkur'ani to ka sama wa karka ka sama wa kanka garkuwa da kan da garki ba wani da zai iya ratsa wannan garkuwar ballantana ya iya cutar da kai wa idza qara'ta alqur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladina لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا da kuma sauran ayoyi a cikin wannan sura da suke magana akan alkur'ani sannan kuma wannan sura daga cikin darusanta akwai darasi da surar nan ta yi na musamman akan banu isra'ila yana daga cikin darussa na farko-farko da za mu ji a cikin wannan sura da yardar allah shine tonon asiri da Allah ya yi wa banu Isra'ila, wanda za ku ji faro-faro daga an fara karanta waɗannan ayoyi za ku gane suwane ne banu Isra'ila da ake nufi. Ga sunan a nan kusa da mu, amma Allah maɗaukakin sarki ya faɗi komi duk abin da suke yi na ta'addanci da ta'atsa da suke yi a yau, da wanda suka yi jiya, da ma wanda za su yi gobe, duk Allah ya riga ya ba da labari filla-filla a cikin wannan sura. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال خلال خلال فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا waɗannan ayoyi da jerinsu sun yi magana ne akan ta'addanci guda biyu da banu isra'ila za su yi sun gama yin ɗaya tun a zamanin da saura ɗayan allah ya ce za su yi sai sun kai ƙarshe tukun kafin su kai lokacin da allah zai riƙe maƙogwaronsu fa iza ja a wa'adul akhirati liyasu'u wujuhakum wa liyadkhulu al-masjid kama dakaluhu awwala marra wa liyutabbiru ma 'alaw tatbira don haka duk abin da ake gani akwai sauran aiki amma alkur'ani zai gaya mana yaya za a kare da yardar Allah za mu ji a cikin wannan sura sannan kuma a cikin wannan sura Allah zai gaya mana wani abu na falalar annabi Musa alaihi salam wanda shine jagoran annabawa cikin annabawan bani Isra'ila shi yasa tunda wannan surar ta yi bayani sosai akan banu Isra'ila kuma ta tona asirinsu to annabi Musa kuma shine wanda ya jagoranci annabawa akan kwatar yancin banu Isra'ila kuma daga baya suka fara yi masa ta'addanci suka masa tawaye suka yi masa dukkan ta'annati cikin abin da ya fi muni ga abin da aka yi wa kowane annabi da sai Allah ya ambace shi a cikin wannan sura har sau biyu kuma ya haɗa shi da banu Isra'ila wa ataina Musa alkitaba wa ja'alnahu hudan li bani Isra'ila Allah tattakhidhu min duni wakila da kuma can gaba walaqad atayna Musa tis'a ayatin bayyinat fas'al bani Isra'ila in ja'ahum faqala lahu fir'aunu inni la'azunnuka ya Musa mas'ura sanan daga cikin darussan da za mu fahimta a cikin wannan sura akwai bayani akan rayuwar dan adam rayuwar dan adam tun daga farkon tushensa har zuwa yadda yake rayuwa a wannan duniya da ɗabi'un ɗan adam da yadda mutane suke bambanta a wajen hali da ɗabi'a da rayuwa da addini da rashin addini da kuma yaya ɗan adam zai ƙare ya yi mai kyau ko ya yi mai muni yaya ƙarshen sa yake ƙarewa saboda ka ɗauki darasi ka san bisa ga shiryarwa wannan sura wace irin rayuwa ya kamata ka yi a matsayinka na ɗan adam ta ɗauko tun daga tarihin ɗan adam na farko wa idh qulna lil mala'ikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa sannan kuma ta yi bayani akan yadda ɗabi'ar ɗan adam take da yadda Allah maɗaukakin sarki ya fi kowa sanin ɗan adam haka shi zai fi kowa yin bayani akan bawansa wa in qulna laka inna rabbaka ahata bin nas Allah ya ce lalle ya kewaye mutane wajen sanin su sani na kinki da kinki ba wanda ya san dan adam kamar ubangijin dan adam sannan Allah ya ce to ga kaɗan daga cikin ɗabi'un dan adam akan son alheri da kin sharri da tsananin kwaɗayi da mayata akan nema garin neman wata rana ma dan adam har ya je zagi kansa har ya yi wa kansa ta'annati har ya yi sharri wa kansa wa yad'ul insanu bishar du'a'ahu bil khair da kuma faɗin Allah ta'ala dangane da ɗan adam wa idza an'amna 'ala al-insani a'rada wa na'a bi janibi wa idza massahu sharru kana ya'usa da kuma faɗin Allah ta'ala ƙarshen yadda ɗan adam zai ƙare wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqi wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu manshura inda rayuwar za ta ƙare kenan a ce da kai ikra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma 'alayka hasiba sannan Allah ya gama da yadda dan adam ya kamata ya zauna ya gane man ittada fa inna ma yahtadi li nafsi wa man dalla fa inna ma yadhillu alaiha sannan Allah ya yi bayani akan babban abokin adawar dan adam shine shedan Allah ya yi bayani akan shedan da yadda dan adam ya kullaci da yadda shedan ya kullaci dan adam da shirye-shiryensa da kaidinsa akan dan adam da kuma yadda Allah ya tona asirinsa yadda in kai kana da imani zaka gane hasken Qur'ani don ka san yaya zaka yi mu'amala da shaidan shin zaka karɓe shi ku yi mu'amala tare ko kuma zaka ɗauke shi a matsayin abokin gaba kamar yadda Allah ya ce Allah ba da labarin sa a cikin wannan sura ce illa iblisa qala a asjudu liman khalaqata qina qala ara'aytaka hadha alladhi karramta alayya la in akkartani ila yawmil qiyamah la ahtalikan da zurriyatahu illa qalila sannan kuma Allah madaukakin sarki yayi magana akan ya ce a gaya wa mutane su san yadda za su zauna da shaitan wa qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan inna ash-shaytana yanzahu bainahum sannan kuma darasi na gaba zai mana bayani akan yadda wato Allah madaukakin sarki yake gyaran ɗan adam shine al-islah yadda wannan sura za ta gyara ɗan adam gyara ta fuskar addini da aƙida da imani da alaƙa tsakaninka da ubangiji gyara ta fuskar ibada gyara ta fuskar asaka ka yi a hana ka ka bari gyara ta fuskar ɗabi'u gyara ta fuskar zamantakewa gyara ta fuskar siyasa gyara ta fuskar tattalin arziki gyara ta fuskar wato duk wani bangare na zamantakewar ɗan adam wannan sura ta taɓo daga cikinsu bangare na addini wannan sura ta karantar da aƙida ayoyin da muka karanta na tauhidi wannan sura ta karantar da ibada yadda ake sallah da tsare-tsaren lokutan sallah aqimis salata liduluki shamsi ila ghasaqil layli wa qur'an al-fajr inna qur'an al-fajr kana mashhuda sannan kuma ta yi magana akan umarni na abubuwa ku aikata wa qul jaa al wa zahaqa al yadda zaka gane menene gaskiya mecece kuma bata da kuma abubuwan da Allah ya haramta kamar kisan kai wala taqtulun nafsa allati harrama Allah illa bil haqq kamar zina wala taqrabu zina kamar cin dukiyar maraya wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan sannan kuma wannan sura ta yi magana akan gyaran ɗabi'un ɗan adam yadda mutum zai zama mai ɗabi'u da halayya masu kyau in ta kunu salihina fa innahu kana lil awabina ghafura da yadda mutum zai zama yana da humility da humbleness rayuwa a cikin kaskantar da kai da rashin nuna girman kai wala tamshi fil ardi maraha da kuma yadda ya kamata mutum ya rika kiyaye haƙoƙi haƙoƙi na duk ma'abota haƙƙi tun daga kan haƙƙin iyaye وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما da haƙoƙin ‘ya'ya wala ta ƙutulu auladakum khashyata imla da haƙoƙin dangi wa ati zal qurba haqqahu wal miskin da haƙoƙin abokan zama da makota da kuma haƙoƙin mutanen da suke ƙarƙashin mutane a gwamnatance da kuma 'yan kasuwa yadda za su mu'amalanci mutane wa auful kaila wal mizana bil qist da kuma wa auful kaila idza kiltum wazinu bil qistatil mustaqim da kuma yadda kowane mutum a duniya zai mu'amalanci kowa dukkan wannan wannan sura ta yi bayani a kansu sannan kuma cikamakin haka shine yadda surar ta nuna cewa ka zaɓi wanda kake so ko ka yi imani ko ka yi kafirci duk wanda kake so ka ɗauka in za ka yi aiki da shiriyar da ke cikin wannan sura to Allah maɗaukakin sarki ya faɗi duk kafircin da za ka yi ba za ka kai kafircin waɗanda suka yi kafirci a baya ba da abubuwan da suka yi ta'annici da abin da suka ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lan nu'mina laka hatta tafjura lana min al-ardi yanbu'a har zuwa ƙarshen ayoyin da kuma in kuma za ka yi imani to duk imanin ka shi ma akwai waɗanda suka fi ka a baya innal ladina utul ilma min qablihi idza yutla alaihim yakhruna lil azqani sujada to haka in za ka ɗauki imani ka ɗauki imani idan za ka ɗauki kafirci ka ɗauki kafirci man ihtada fa inna ma yahtadi li nafsi wa man dalla fa inna ma yadhillu alaiha abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada kuskure Allah ya gafarta mana daga darasin gobe da yardar Allah za mu fara shiga cikin wannan sura Allah Ubangiji ya karɓi aikinmu na kwarai ya gafarta mana kurakurai wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh